أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم مدساك هدواء وأن مجلسينا وميتار البركة مجلس دمك تفسير القرآن من جرما أقرقشن موضوع تربية كما أقرقشن حسكا wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam waɗanda allah madaukakin sarki ya ba mu labarinsu a cikin littafinsa mai tsarki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala muna ƙanƙantar da kai zuwa gare shi da ya yi mana dukkan baƙin ciki da damuwa da rashin lafiya da annoba muna roƙon allah madaukakin sarki ya saka ma iyayenmu da malamanmu da alkhairi waɗanda ba su da rai a cikinsu allah ya gafarta musu yau muna ranar sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau litinin ce sha daya ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin wannan zai zama majalisun mu na sha shida insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba kafin a ci gaba da karatu za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin da suka sauwaka mai tambaya ce Allah ya saka da alkhairi malam ana iya ci gaba da istikhara bayan an sama mutum ranar aure kuma zan iya yi a sujada a sauran salloli kuma zan iya yin sallar istikhara bayan la'asar to tambaya ce mai 'ya'ya kamar yadda muke cewa a makaranta na farko ci gaba da yin istikhara bayan an sa rana don ina ganin tunda an sa rana abubuwa sun tabbata kenan daga daga wannan lokacin sai dai mutum ya ci gaba da addu'a ta cewa Allah madaukakin sarki ya sa mu abin albarka amma istikhara ina ganin Allah ya riga mu mutum zabi tunda har aka kai ga sa rana idan mutum ya tsaya daga nan bai ci gaba da istikhara ba ba za a ce yayi laifi ba domin yana neman zabi ne wajen Allah sa rana kuma a al'adar mu ta Najeriya tana nuna cewa an abu ya girmama magana ce girma iyaye sun yi magana kamar yadda bahaushe ke cewa gemu da gemu kuma babu bukatar ci gaba da ishihara daga nan bangare na biyu na tambayar cewa za a yi addu'a ishihara a sujada abin da ya tabbata ana yi ne bayan an gama sallah wannan ita ce maganar ta rinjaya abinda shekul islam ibn tabiya rahmatullahi alaihi ya rinjayar ke na a cikin littafinsa majmu'ul fatawa cewa ana yi ne bayan an gama sallah sannan zan iya yin sallar istikhara bayan la'asar to bayan la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kirkiri wata sallar da ba ta da dalili yayi saboda haka malamai suna da maganganu guda biyu a kai in an kalli cewa ishihara tana da dalilin yin ta to suna ganin suna ganin mutum zai iya yi bayan la'asar idan kuma an ɗauki magana cewa ba ta da wani dalilin da zai sa a yi ta to saboda haka ba a yi saboda haka ni a shawarar da zan baka ka kauce ma saɓani kullum mukan so a kauce ma irin waɗannan saɓanin duka ka zaɓi wani lokacin da ban ba bayan sallar da asar ba kai Allahu alam wannan tambayar ta biyu tana cewa Allah shi gafarta malam shin laifi ne a zuciya da gaɓoɓi mutum ya fi nuna godiya da farin ciki idan an haifa masa yaro namiji amma idan mace ce sai ya zama bai cika kazar-kazar ba to zai iya zama laifi domin ya shafi abin da yake na kudiri na zuciya an faɗa mana a cikin zuciyar mutum cikin matakai ko kuma nau'ukan godiya ga Allah madaukakin sarki mutum ya kudirta cewa Allah madaukakin sarki shi wannan ni'ima za mu gani a gaba kuma bayani a game da ni'imar 'ya'ya Allah madaukakin sarki yana cewa lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا wa yaj'alu man yasha wa qima Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa shi ke ba da 'ya'ya mata shi ke ba da 'ya'ya maza kuma kyauta wani kuma ya mai da shi bakarari ko kuma ya hada ma mutum wake da shinkafa wato ya hada masa 'ya'ya maza da mata to da haka abin da ake bukata shine mutum ya gode ma Allah gabaki ɗaya sannan kin 'ya'ya mata ai ɗabi'a ce ta jahiliya wadda suke taficcen da wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhi wa idza bushira ahaduhum bima daraba lir rahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhi in aka yi matsayin su bishara cewa mace aka haifa masa shi nuna bakin ciki to ba daidai bane dan an haifa mutum ya mace sai ya nuna bai so amma an haifa masa ya ɗa namiji kuma ya nuna farin ciki ko ya wani nuna canji in ba abin da shari'a ta ware na cewa an haifa mai mutum namiji ga abin da zai yi ba to baya halasta mutum ya nuna wani bambanci ko a nuna farin cikinsa ko a kudirinsa na zuciya ko kuma abin da zai farta a bakinsa duka kyauta ce daga Allah madaukakin sarki Allah na iya ba mutum ya mace tafi ɗa namiji ‘ya'yanmu ne maza ga su suna wahalar da iyayensu suna zan musu dalilin hawan jini suna zan musu dalilin walisa kullum suna caji ofis dpo ya san da su ac ya san da su kai wani ba kwamishinan 'yan sanda ya san da zaman shi so da ka abin da ake bukata mutum ya hada duka dukkan kyautar da allah ya mutum ta ɗa to ya karba hannu bibbi ya gode ma Allah ya kudurta a zuciyarsa cewa kyauta ce daga Allah kuma ya addu'a Allah ya masa albarka abinda ake nema ke Allah ganar da mu za mu ci gaba da karatu idan ba a manta ba muna batu akan ka'ida ta uku ita ce ashukru min min asbabin najahi fi tarbiya ashukru min asbabin najahi fi tarbiya godiyar Allah madaukakin sarki tana ɗaya daga cikin sabubba na cin nasara a tarbiyya ba a cin nasara idan ba a ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan ni'imomi da ya bana musamman kuma ni'imar 'ya'ya a kalli wannan a matsayin ni'ima babba wasu suna nan Allah ya ba su dukiya ma duduwa amma kuma Allah madaukakin sarki ya hana musu 'ya'ya sau daga wajibi ne a gode ma Allah akan wannan abu na gaba da zamu batu a kansa a ƙarƙashin wannan shine manzilatu shukr fil islam matsayin godiya a musulunci menene matsayin godiya ta Allah madaukakin sarki a cikin shari'ar musulunci الشكر في الإسلام مقام عظيم أو مقام عظيم من مقاماته حتى اعتبر حتى اعتبر نصف الإيمان godiya tana ɗaya daga cikin maqamat wato matakai da mutum yake bi akwai ababen da ake ce musu makamat akwai ababen da ake ce musu ahwal abin da ya shafi aiki na zuciya malaman mu suna cewa al-maqamat makasib wal ahwal mawahib akwai abin da ake ce musu makamat makamat su ne ayyuka da shari'a ta dora ma bawa yayi da zuciyar shi idan yi wannan to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya bashi lamunin wasu yanayi da zai shiga na gyaruwar rayuwarsa da karuwar imani da ƙara samun takawa da ƙara komawa ga Allah madaukakin sarki da ƙara samun natsuwa a rayuwa su kuma waɗannan su ne ake ce musu ahwal to shine malaman mu suke da ka'ida kamar da al-Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin kafin sa al-Imam al-Qushairi shi ma ya faɗa a cikin Abisal al-Qushairiyya sannan bayan su al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin littafin sa مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كافن سا مالمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شيما أتشم مجموع الفتاوى دا وسما دا تشل تفنسا يا بعد وانا قائدة شوا المقامات مكاسب والأحوال وال وال وال وال وال وال وال وال وال والأحوال مواهب wato su makamat ayyukan da mutum zai tashi ya yin domin karuwar imaninsa da gyaruwar zuciyarsa to ayyuka ne da shi zai yi makansa su kuma ahwal waɗancan yanayin kyauta ce Allah maɗaukacin sarki yake masa sakamakon wannan aikin da ya yi sau daga idan mutum ya kamar kenan shi mu ce man hafizal maqamat man hafizal maqamat wa habahu Allahu al-ahwal mutumin da ya tsaya ya tsaye makamat wato su waɗannan yanayin halayen da waɗannan matakan da ake bi ɗaya bayan ɗaya to Allah subhanahu ta'ala shi kuma sai ya bashi lamuni na samun waɗannan yanayin da rayuwar shi za ta inganta rayuwar shi ta zama ta gyaru da izinin Allah to ita godiyar Allah madaukakin sarki wato a shukur tana ɗaya daga cikin almaqamat waɗannan makasib da ayyukan da mutum zai tashi ya yi su su ne babban malaminmu ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ambace su guda tamanin ina jin da ɗaya a cikin wannan littafi nasu bi albarka sharhin manazil sha'ilin na al-sha'irin na al-imam isma'il al-harawi al-ansari to shine muke cewa shi ita godiyar Allah madaukakin sarki babban makami ne a cikin musulunci tana har sai da ya zama an ɗauke ta tana ɗaya daga cikin ita ce rabin imani kamar yadda abuwaito haka daga magabata da yawa shi yasa al'allama turin qayyim rahmatullahi alayhi yake faɗa dai a cikin wancan littafin nasa ko kuma a littafin sa'udatu sabirin wa zakhiratu shakirin yake cewa wal imanu nisfa imani ya kashi gida biyu nisfun sabrun wa nisfun shukr rabin sa juriya rabin sa godiyar Allah qala ghayru wahidin qala ghayru wahidin min as-salaf an samu fiye da malami fiye da ɗaya daga cikin magabata na kwarai da yace as-sabru nisful iman juriya rabin imani rabin kuma shine me shine godiyar Allah وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر الرويت لك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينا شوى إيماني قسوبيني قسم فرقو قودير الله قسم قسو نبيشكما جوريا ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan kaso din guda biyu a cikin aya yake cewa inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur lalle a cikin wannan bayanin da aka yi akwai ayoyi da ababen daukar izina ababen kula da kulli sabbarin ga dukkan mutumin da ya zama mai tsananin juriya shakurin kuma wanda ya kasance mai tsananin godiyar Allah madaukakin sarki kenan waɗannan abubuwan guda biyu su ne suke ba mutum dama imaninsa ya zama ya cika kuma dukkan wani aiki da ɗan adam zai yi to yana gangarawa ne ko zai gangara cikin shukurun ni'ami ko kuma ya koma ƙarƙashin asabu duk ga baki dai in mutum ya kalli ayyukan musulunci zai ga suna komawa cikin waɗannan biyun ne ko dai juriya ko godiya domin duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka na gaba kamar yadda muka yi batu a majalisi na baya kowace gaba akwai ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata ka yi ta in kai wannan ka gode ma Allah maɗaukakin sarki sannan kowace gaba a cikin gabobin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ɗan adam to akwai ababen da kuma ya hana ta ta idan mutum ya jure ya tsare waɗannan nau'ukan saban da gaɓoɓi za su iya yi to ya ba da rabo to kenan imaninsa ya zama cikakken imani ya zama yana da al'imamin kamil cikakken imani kenan Allah madaukakin sarki ya bamu so da ka godiya wata babbar aba ce a cikin musulunci bai yiwuwa a ce musuluncin mutum ya tabbata amma bai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النصفين في حديث سحيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم يا حد ودنا بانغرورون غدابيون إيماني أحاديث سحيب سحيب بن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن سنان الرومي النبي صلى الله عليه وسلم وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ka yi mamaki mamaki ya tabbata game da lamarin mummuni al'amarin mummuni ga baki ɗayansa alkhairi ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'mini ba wanda yake da wannan sai mai imani in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai ya godiya sai ya zama masa alkhairi idan abin damuwa ya same shi sai ya jure sai ya zama kuma masa alkhairi so da kagadi inda ta faɗi sha ne ga musulmi al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin sannan al-imamu muslim rahmatullahi alai shi ma ya fitar da shi a cikin sahihinsa al-imam al-allamatu abu al-abbas al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim ba al-imam al-qurtubi al-ansari mai tafsiri ba a dukkaninsu suna ɗaya daga cikin mutanen ƙurƙwaba mun san irin malamai da ƙurƙwaba ta fita kafin su akwai irin su al'allama ibn abdulbar rahmatullahi alai wanda ya zama yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da suka yi sharhin muwatta a farko-farko kuma sharhinsa na muwatta guda biyu kusan babu sharhin da ya kai su Urtaba ta fitar da malamai Urtaba ɗaya daga cikin birane ne na Spain a yanzu da ake ce mata Spain wato Asbaniya ko kuma Andalus a wancan lokacin Abul Baqa'ir Randi rahmatullahi alayhi yana waƙe ta yana faɗi yana cewa ma'aina qutubatu da'ul ulumi fa kam min alimin qad ala fiha lahu sha'anu yana faɗin sunayen garuruwan yana yana faɗin sunayen garuruwan andalus a lokacin da kafirai yan mulkin mallaka kiristoci masu cross suka shiga suke fata-fata da ƙasar bayan jarabawa da musulmai suka tsinci kansu a ciki ta sakaci game da biyayya ga Allah da saba ma Allah madaukakin sarki da suka rika yi sai Allah madaukakin sarki ya ɗanɗana musu azaba a hannun abokanan gabansu ƙarƙashin ƙa'ida ta idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni idan wanda ya sanni ya saba min to sai in dora wanda bai sanni ba a kan shi kamar yadda ake faɗi a cikin al'asarul ilahiyya cewa in ka saba ma Allah sai Allah ya kawo kai da ka san Allah kai ce ka yi imani da shi amma ka ki bin Allah to sai Allah ya ɗauko wani wanda shi kuma bai san Allah ba bai bin Allah sai ya dora shi akan ka domin ya ɗanɗana maka azaba ko ka dawo Allah ya baka da ranka in kuma bai baka da ranka ba to yan baya su ɗau izina kar su aikata abin da ka aikata to abin da ya faru da mutanen Andalus kenan to bayan wannan ƙasar Andalus an yi fata-fata da ita an yi fata-fata da ƙasar Andalus to cikin malaman ƙasar ko kuma mawaƙa masu hikima masu imani ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta doguwar ƙasida wadda ya bankwana ya ta'aziyya ya juyayi da jimani a game da ababen da suka faru a biladul andalus Allah maɗaukakin sarki ya kyauta to shi ne ke cewa am aina qurtabatun darul ulumi fa kam min alimin qad sama fiha lahu sha'nu yace ina qurtaba ta zama me labarin qurtaba wadda duk wani malami gidan ilmoma ce ita ba gidan ilmo ma duk wani malami da yake kurfaba sai da sha'aninsa ya ɗaukaka da an danganta ka an ci alƙutubi to an san cewa kai malami ne a wancan lokacin kafin a yi fata-fata da ƙasa Allah shi kyauta to abul abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi yana faɗi a cikin littafin su al-mufhim yana sharhin wannan hadisin sai ce al-mu'minu huna mu'minin da ake nufi a nan huwa al-alimu billah shine masanin Allah arrazi bi ahkamihi wanda ya dada dukkan hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yanke hukuncin Allah kala biyu alhukmu shar'i da alhukmu qadari hukuncin Allah da ya saukar a cikin littafin sa baya musawa da kuma hukuncin da Allah madaukakin sarki yake na gudanar da duniyarsa in Allah ya masa baiwa imtinani ya bashi wani abin daɗi to shakara sai ya gode in kuma Allah ya jarrabe shi da musiba aka sosa masa zuciya to sabara sai ya jure al'amilu ala tasdiqi maw'udihi wanda ya zama yana aiki wajen gaggata abinda Allah madaukakin sarki ya alkawari shi kuma Allah madaukakin sarki ya alkawari cewa wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un Allah ya alkawari cewa wa nabluukum wallahi za mu ci gaba da jarrabanku bish-sharri da sharri sai Allah ya fara gabatar da sharri wal khairi da kuma alkhairi fitnatan dukkanin su jarabawa ne haka Allah ya faɗi shi ne ya ce wa ilaina turja'un sannan duk in muka gama muku wannan jarabawa za ku dawo wajen mu so da kaga wani bulukun bisharri wal khairi fitnatan da sharri da alkhairi dukkanin su jarabawa ne da za mu jarrabe ku da su وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره شيء الإمام القرطبي يتي أيضا لمرين يتي mumminin da aka ambata cewa ajaban li amril mu'min kayi mamakin lamarin mummini cewa shi in ma an yi wutala ko dai a jarrabe shi bima ya zo buhu da abin da zai cutar da shi au bima ya so buhu ko da abin da zai daɗaɗa masa rai ko abin da zai sosa masa zuciya ko abin da zai daɗaɗa masa zuciya فإن كان الأول صبر فإن كان الأول شيء زما كان تاما فإن كان الأول إذا نفرقا ني كسنشي واتو أكدر ربيش دا أبن دزي سوسا مسري صبر واحتسب فغضي شيء يجوري يني ملادا وجن الله وغضي كما يدد شيوا ونن أبن دا الله يجربي شي دشي دقا الله يجي كنغا أبو أوف الصبر على احتساب الرضا يجوري ya nemi lada wajen Allah madaukakin sarki sannan kuma wa ya kuma ya yadda ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki shi ne ya jarrabe shi da wannan jarraba ba hannun wani a ciki fa hasala ala khairi dunya wal akhirah wa rahatihima sai ya zama ya samu alkhairin duniya da na lahira wa rahatihima da kuma hutunsu a duniya kana buƙatar zuciyarka ta huta sannan babban hutu da kake nema shine hutun lahira shi yasa manzo Allah sama yace idan mutum ya mutu fa mustarihun wa mustarahun bihi Allahumma ij'alna min al-mustarihin wa la taj'alna min al-mustarahin bihi ko al-mustarah bihi ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su huta in sun mutu kar ka sanya mu cikin waɗanda za a huta da su haka manzo Allah sama ya faɗi idan mutum ya mutu ko dai ya zama shi ya huta ko kuma an huta da shi ya za a ce ya huta in ya huta shine duk damuwa da fitinu da suke cikin duniyar nan yanzu Allah ya kwaranyan masa da su zai koma ya je wajen Allah madaukakin sarki ya shiga rayuwa wacce take mai daɗi rayuwa kuma ta har abada wadda babu fargaba a cikinta babu tunanin me zai yake min dukiya nake da ita idan ni matashi ne ina tsoron tsufa idan ina da lafiya ina tsoron rashin lafiya idan mulki nake da shi ina tsoron kwace wasa ko a sauke ni ko a mun juyi da makamantan irin waɗannan abubuwan da suke dubun zuma tunanin mutum a duk lokacin da ya tsinci kanshi a wani daɗi amma in ya tuno da waɗannan ababen na rashin daɗi sai ya zama kuma sai ya jiran shi ya ɓaci to ba su mustara'un bihi kuma shine shi kuma wanda in ya mutu za a yi ta minna kowa ya ta manna a ce an huta da bala'i kowa ya huta to kaga shi ne wannan wa in kana sani idan kuma na biyu ne wato aka jarrabe shi da abin daɗi to a rafa ni'mat Allah alai shi ya gane ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya masa wa minnatahu fiha da kuma ni'imar da baiwar da Allah ya masa fa shakara ha shi zama ya gode ma Allah wa amila biha kuma ya zama yayi aiki da wannan ni'imar fa hasala ala na'imid dunya wa na'imil akhirah shi ya zama ya samu ni'imar duniya da ni'imar lahira shine mu'minin da ake nufi shine ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu lahu khair shine abin da ake nufi mu'minin da ya zama al'alimu billahi الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده شيء أكي نبي مؤمني مثلا الله مؤمن da yadda da hukunce-hukuncen Allah da nau'ukan su guda biyu al'akamun qadariyya da al'akamun shar'iyya ya yadda da su sannan al'amilu ala tasdiqi maw'udihi wanda ya zama kullum aikinsa shine ya je ya gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin sai ya faru da shi a ƙarƙashin faɗin sa wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un shi yasa ɗaya daga cikin magabata al-Imam Mahmud bin Warraq ɗaya daga cikin malamai masana fiqh kuma waɗanda suke da baitota wanda suna da baitota masu ma'ana da yawa diwanin su cike yake da waƙoƙi waɗanda suke na hikima da tarbiyya da kuma seta mutane yana cewa idan kana shukuri ni'matan lahi ni'matan alayya lahu fi misliha yajibu shukru wa kayfa wuqu'u shukri illa bi fadlihi wa in وإن طال وإن طالت الأيام واتصل العمر يتي إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا وديت ذم الله مدوك تنسركي إتما وتنعمة ka gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya maka to wata ni'ima ce domin wasu sai Allah madaukakin sarki ya musu ni'imar sai su zama kaji sai su ci su goge bakin su to ka gode ma Allah ni'ima ce Allah ya maka ni'ima sai ya azurta ka da godiyarsa to wata ni'ima ce to shi yasa zaka ga masu dukiya da Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya kuma suna amfani da dukiyar yadda Allah ke so to ba wanda yake su zaman lafiya ba wanda yake su kwanciyar hankali a gefe guda waɗanda suka zama su kuma jama'u wa awau wanda suka tara suka taskance su kuma sai ka same sun fi kowa tashin hankali sun fi kowa rashin kwanciyar hankali kullum cikin rashin natsuwa suke kyankyaso in suna bacci ya dan zo ya taba kofar sai sun razana sai sun firgita so da haka shine sai ce idan kana shukuri ni'matallahi ni'matan alayya ashe idan ni'imar da Allah ya muni na gode masa wata ni'imar ce to me yasa me kenan to sai ya ce lahu fi misliha yajibu shukur ashe a cikin wannan ni'imar ta biyu yafi wajaba ma in gode ma Allah ni'ima ta biyu da Allah ya azurta ni na zama cikin ashakiru masu godiyar Allah to ashe wannan godiyar ita ya kamata ma in fa ƙara ma Allah godiya a kanta ba ni'imar farko ba ni'imar farko ita ce Allah ya maka wani abu da kake so to ni'ima ta biyu ita ce Allah ya azurta ka da gode mishi to idan ka gode ma Allah madaukakin sarki to wannan godiyar ita ce tafi cancanta kuma ka sake gode ma Allah madaukakin sarki a kanta amma walakin na aksaran nasi la ya'lamu da yawan mutane ba su san haka محمود الورقي كتو وكيف وقوع الشكر إلا بفضله تيا يا زاعي كأي قولي مع الله الله بمك فللا با والله سي الله مك فللا سنن ذاك قولي من كما كلا da kyau ka gani mutane nawa ne kana kallon su yadda Allah ya musu ni'ima amma ba sa godewa gashi na Allah yana zargin mutane na cewa alam tar ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa jahannama yaslawnaha fa bi'sa alqarar Allah yana ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga mutanen da baddalu ni'matallahi kufran suka juya ni'imar Allah ta zama musu kafirci ba Allah madaukaki din ni'imar da ake yi a duniya ya musu ya ba su ilimi ya ba su kwakwalwa ya ba su basira ya ba su fahimta ya ba su ƙasa da za su noma ya ba su technology wato kere-kere ya ba su fasaha ta rubuce-rubuce amma ne fabaddalu ni'mat Allah kufra sai suka juya wannan ni'imar ta Allah madaukaki ta zan butulce ma Allah wa ahallu qaumahum daral bawa suka zaunar da mutanensu suka gangarar da mutanensu suka shigar da mutanensu daral bawa gidan halaka gidan halaka saban Allah shine sai ce wa in talatil ayyam wa tasala al ko da rayuwa ko da kwanakin mutum sun tsawaita kuma rayuwarsa ta sadu bai mutu ba to wallahi sai Allah ya ga dama ya gode a gode mai sannan zai azurta ka gode mishi to daga godiya Allah shi yasa sai ka roki Allah madaukakin sarki me ya sirrin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mu duk bayan sallar farilla ne addu'a mai tsada kuma da zai karantar da wannan addu'ar sai da ya ce ma wanda zai karantar da shi ya mu'azu inni uhibbuka fala tada an taqula dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik manzon Allah sunne yace mu'azu dan jabal radiyallahu anhu yace ya mu'azu na rantsi da Allah ina son ka na rantsi da Allah ya mu'azu ni masoyinka ne ina son ka saboda kada ka bari duk sallar da kai ta farilla ka yi ta malamai suka ce daga cikin sunan na sallah bayan an gama in kai liman ne to kar ka juyo ka waigo mutane sai ka yi wannan addu'a ka yi istighfari uku ka yi allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma a inni ala dhikrik ya allah madaukakin sarki ka taimake ni ala zikrika akan in zama mai ambatanka in yawaita karatun qur'aninka in yawaita lai hailala gare ka in yawaita tasbihi gare ka in yawaita takbiri gare ka in yawaita tahmidi gare ka in yawaita salati ga manzanka sallallahu alaihi wa sallam in yawaita istighfari zuwa gare ka in yawaita neman taimakonka ala zikrika kenan wa shukurika abu na biyu ya Allah ka taimake ni akan in zama mai yawan godiya gare ka وحسن عبادتك sannan ya Allah ka taimake ni in zama mai kyautata bauta gare ka abubuwa uku Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik abu uku masu tsada in Allah ya azurta ka da su ka haye wannan ita ce haye wadda ake magana kanta Allah madaukakin sarki ya taimake ni الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه yana da wata ɗabi'a domin ya nuna mana mahimmancin godiyan nan kusan littafansa da yawa rasa'il ɗinsa in zai rubuta yakan buɗe su da wasu maganganu masu kyau wanda da yawan mukan karanta amma ba ma tsayawa mu tsaya mu kalli abin da shaikhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi yake isarwa zuwa gare mu kamar a cikin littafin sa al-qawaid al-arba' wa adillatuha ya buɗe wannan littafin nasa da wasu da waɗannan kalmomi nasa da ya saba faɗin su yana cewa as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah yace ina roƙon Allah mai karamci in an ce sunan alkarim suna ne da yake komawa zuwa ga jalalin Allah da kamalinsa da kuma jamalinsa in an ɗauka ta ɓangaren jalalin Allah karim na ɗaukan ma'anar afi babba babba balarabe idan ya siffanta mutum da karim to mutum ne wanda ya zama babba walaisa karimul qaumi man yahmilu al-hiqda in ji mawaki yake cewa walaisa karimul qaumi man yahmilu al-hiqda can yana cewa wala ahmilu al-hiqda al-qadim alayhim falaysa karimul qaumi man yahmilu al-hiqda shi dangi na bana kullatar su a zuciyata bana kullatar su a zuciyata sai ya ce walaisa karimul qaumi man yahmilu al-hiqda shi yasa a wata riwayar waƙar kamar yadda ta zo a cikin a cikin a cikin a cikin abadiwa min hamasa na abu tamma shi yake cewa walaysa ra'isul qaumi man yahmilu al-hiqda wala takunu ra'isal qaumi hatta takuna azimahu ba ka zama shugaban mutane sai in kai babban su kaga sai ce kari saboda ka sunan Allah al-karim yana daukan ma'ana al-azim al-azim talazuman dan ka siffanta Allah ka ce masa karim to talazuman Allah madaukakin sarki azimun ne kuma sannan kuma karim na daukan ma'anar sahi ai kafirul aba mai yawan baiwa mai yawan baiwa shi ne can mai hikima yake cewa laisal karimu alladhi yu'ti atiyatahu hubba as-sana'i wa in aghla bihi thamana kaga al-karimu alladhi yu'ti atiyatahu alkarim mai ba da kyauta mai yawan yin baiwa to dai yana ɗauka sannan kuma sunan alkarim duk mutumin da duk wanda ya zama karim to zai zama yana da sifa ta kyau sifa ce ta kyau so da ka shek muhammad al-rab ya ce as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim ubangijin al-arshi mai girma an ya tawallaka fi dunya wal akhirah da kai da kake mai karatu ko mai sauraro Allah ya jibinci al'amarinka da duniya da lahira duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa ba wanda ya sai tozarta shi ba za ka tozarta ban Allah ya jibinci al'amarinka wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta sannan Allah ya sanya ka mai albarka mai dadin alkhairai duk inda kake wa an yaj'alaka mimman idza utiya shakar sannan Allah ya sanya ka cikin waɗanda aka ba su sai su gode kaga shine mahallin shayi وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ألا يسني أتشكم ولم دان أكباس سي سجودي وإذا ابتلي صبر إذا كما أكجربيش سي جوري وإذا أذنب استغفر فنن إذا يزنبي سيني مغافر الله فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ومن أكلنا أكلنا أكلنا سوني مفي سوني سوني علامة سعادة سعادة samun rayuwa mai daɗi in Allah ya baka waɗannan abubuwan guda uku to ka samu sa'ada sa'ada rayuwa mai daɗi الصبر عند الامتحان والشكر عند الامتحان والاستغفار عند الإسيان Allah ya taimake ka duk lokacin da ya baka sai ka gode masa duk lokacin da ya sosa maka zuciya ya jarrabe ka da abu mara daɗi sai ka jure duk lokacin da kuma kai masa zunubi to sai ka koma gare shi ka nemi gafararsa cewa ya lulluɓe zunubinka ya goge maka zunubin kai ya tona maka asirinsa ranar gobe alkiyama wannan addu'a ta asheku muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi addu'a ce mai tsada da ya kamata mu rika makan mu ko da yaushe addu'a ce mai matukar muhimmanci in Allah ya azurta ta mutum da amsar ta to lallai kam ya samu babban rabo a wurin Allah madaukakin sarki gaba ta gaba a shukru ala ni'matin hikmati ai a can Allah ya ce wa laqad atayna luqman al-hikmata fi ce an yashkur lillah kai tsaye da Allah ya ce mana atayna luqman al-hikmata ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة منبا النبي منبا لقمان حكمة كوتر حكمة مقمشة mun masa kyauta ta hikima kai tsaye sai Allah ya ce anishkur lillah ai mun maka wannan ne anishkur lillah domin ka gode ma Allah madaukakin sarki ka gode ma Allah madaukakin sarki to mecece godiyar hikima inna shukr ala ni'matil hikmati huwa al-amalu bima fiha بما بما هو العمل بها فيما يرضي الله تعالى abin da ake nufi da ka gode ma Allah akan hikimar da Allah ya baka a matsayin kyauta da ma'anonin hikima da aka faɗa mana a baya in ba a manta ba an faɗi cewa hikima ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani mai girma to kowace ce Allah madaukakin sarki ya mabawa abinda Allah madaukakin sarki yake bukata yadda zai gode ma Allah akan wannan ni'imar al'amalu biha fi ma yurdi Allah ta'ala mutum ya aiki da wannan hikimar tasa a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi wala siya ma fi ta'limin nasi musamman ma wajen karantar da mutane wallahi wasu Allah ya ba su hikima in kana ganin yadda suke amfani da hikimar tasu sai ga ba kyau kaga mutum Allah ya ba shi hikima ta magana amma ƙarshe ya ƙare ya zama ɗan gambara ko ya zama ɗan kashin kasuwa ko ya zama dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan abin nan maroki ko ya zama dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan bama ne ake ce mishi ko ne kar eh a a dan me ake ce mishi dan kama jazakallahu khairan dan kama mutum ya zama dan kama maganganu na fitowa daga bakin shi sanka sanka amma cikin abin da zai zama masa bala'i a rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa kaga wannan babu babu alkhairi a ciki sannan akwai malaman da zaka samu Allah madaukakin sarki ya ba su hikima amma kuma suna amfani da wannan hikimar tasu wajen batar da bayin Allah kira zuwa ga bid'a kira zuwa ga saban Allah madaukakin sarki ga hikimar Allah ba su amma ba za su yi amfani da ita cikin abin da Allah to abin da Allah yake so yadda za ka gode masa shine idan ya baka hikima kai amfani da hikiman nan a cikin abin da yake so kuma ya yarda da shi wajen karantar da mutane wa irshadihim da kuma nusantar da su wa taujihihim da fuskantar da su wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar da umarnin su da abu mai kyau da kuma hana su abin da ya zama bashi da kyau wa kadhalika istimaluha fi tarbiyatil awlad sannan kuma cikin abin da Allah ya fi so hikimar bawansa ta bayyana a cikin a tare da shi akwai wajen tarbiyyar yara ‘ya'yanka a ga hikima ta fito kamar yadda Allah madaukakin saki ya yi wannan bawan nasa lukmanul hakim da cewa hikimar da ya ba ta ya yi aiki da ita a wajen tarbiyyar ɗansa kai tsaye da Allah ya zace wala qad atayna luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid sai ce wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كي كان جوة للوجدان كالمؤمن قاسا يدسي كيجي كودا باقى فهمت معنى kasan tabbas wani saƙo ne na musamman ake isarwa min alƙalbi ila alƙalbi daga zuci zuwa zuci to wannan babban abin da ake buƙatar mutum ya amfani da hikimar sa kenan a wajen nuna godiyar Allah madaukakin sarki cewa Allah ya bashi hikima hikimar sa bata zama abu abun banza ba fala shay'a ahwaju ila alhikmati min at-tarbiyya babu abin da ya fi buƙatar hikima kamar tarbiyya domin abin da annabawa suke kenan annabawa tarbiyya al'umma suke shi yasa Allah madaukakin sarki ja'alahum ahkaman nas eh Allah ya sanya annabawansa su suka fi kowa hikima duk annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko to sai ya bashi wata hikima ta musamman sai ya ba shi yasa kusan duk ma'anonin hikima da ake faɗa a cikin alkur'ani to suna zagayawa ne a tsakanin annabawan Allah wannan wani fikihu ne da ya kamata mu fahimci shi sosai mu kalla duk inda za mu ga da yawa aka yi bayani kan hikima to za ka ga so tari mafi yawanci Allah yana bayani ne akan annabawansa su ne masu hikima na farko in kana neman hukama'u to annabawan Allah su ne matakin farko shi waɗanda suka bi su Allah madaukakin sarki yana kyautar hikimarsa gwaggwadon imanin mutum da kuma biyayyarsa ga annabawan Allah. Liza sammaha ba'adul ulama'i bi siyasati sibiyan shi ya sa wasu daga cikin malamai suka kira tarbiyya da cewa siyasa ce da suka tashi kamar al-imam ibn suhnun al-imam ibn suhnun yana ɗaya daga cikin malaman farko farko da ya rubuta littafi akan tarbiyyar yara da ya tashi rubuta littafin sai ya samu suna siyasatu sibiyan siyasatu sibiyan wato yadda ake tarbiyyar yara kaga sai ya kira ta da siyasa wannan ma'ana kuma an samo ta tun daga maganar hudai'a hudai'a mawaki muhadrami hudai'a mawaki hajja mutum mai zambo ahjan nasi kenan duniya ba wanda ya kai shi iya zambo to a cikin baitotansa yana faɗi yana cewa laqad suwisti amra baniki hatta tariktihim adaqqa min at-tahir laqad suwisti amra baniki hakika kin iya gudanar da tarbiyyar ƴaƴanki hatta tariktihim har sai da kika bar ƴaƴanki yadda suka yi laushi a tarbiyya adaqqa min at-tahir suka fi garin fulawa laushi kaga siyasa sannan wani mawaki shi ma yana faɗi yana cewa idan kana al-kalamu min al-murabbi munaghatat siyasati min mahabba sayaghdabu fi ad-dirasati kull tifl kull tifl wa hatta fi yawm ta'til ad-dirasa shi idan kana al-kalamu min al-murabbi idan maganar da mai tarbiyya zai rika yi ma zai rika mau abin da yake ma tarbiyya wato ɗansa ko kuma almajirinsa munaghatan mahabbati min siyasa haka bai tinike ne kuskure wajen faɗin sa a farko idan kana al-kalamu min al-mughabbi munaghata al-mahabbati min siyasa idan ya kasance maganar da mai tarbiyya yake ma waɗanda yake ma tarbiyya ta kasance akwai wani nau'i na siyasa wato hikima a ciki to shi ne sai yake cewa kuma da soyayya a ciki yana nuna musu soyayya da hikima wanda mun faɗa cewa hikima na haifar da soyayya idan kana tarbiyya da hikima to za ka jefa soyayyarka a cikin zukatan waɗanda kake ma tarbiyya sai ya ce sayar gaba fi dirasati kullu tifli to kowane yaro zai ji a koma makaranta ma yanzu yadda ake zaunan nan yara suke a koma a gida duk yaran da malaman su sun iya tarbiyya su to suna nan suna shauki a dawo makaranta amma waɗanda malaman su yan damba ne yan damba ne ko da yaushe to suna nan su kuma suna fatan ma ka a koma maka sun ma manta da makaranta sun manta amma wani suna nan suna shauki kuma muna zaune da yara a gida suna faɗin malam wani kullum sai ga ma sun ɗauko wani abu suna koyi su ce ai bari su koyi da anci wanci ko su ce su ai koyi da ankul wani suna nan wasu kuma an manta da su ma ba a faɗin sunansu duk uba ya san wannan maganar da muke yi to kaga idan kana al-kalamu min al-murabbi مناغات المحبة من سياسة سيرغب في الدراسة كل طفل هو يارو سيجينا ثم كرنتا وحتى في يوم تعطيل الدراسة كودا حقا أنا كنت ما أقول أشي سيارة وجه أقوم مكرنتا كل زيادة كودا كشي تشي مكرنتا زيت saboda ne saboda san san karatun da malamin sai sanya masa saboda hakimi ne shi malamin yana da hikima wannan hikima Allah ya ba mu ita yan uwa fassarar wannan baitin na hudai'a da muka fara kawowa shine ai dabbarci umurahum wa rabbaitihim kin jujjuya lamarran ƴaƴanki ki rika musu tarbiyya yadda kiki yadda yadda ya kamata ولقد شكر لقمان هذه النعمة حيث ظهرت حكمته في هذه الوصايا والمواعظ لابنه حقيقة لقمان يا بيع ya yi godiya a game da wannan hikimar da Allah maɗaukacin sarki ya bashi ta yadda yadda ya aiwatar da ita kuma aiwatarwa ta bayyana falo-falo ga duk mutumin da ya karanta waɗannan wasiyoyi nasa da kuma wa'azuza da ya maɗansa so da ka abin da ake buƙatar me yake ba so da ka godiyar ni'ima ta ta hikima ita ce mutum ya amfani da wannan hikimar wajen tarbiyya da kuma karantar da mutane da nusantar da su da shiryar da su da umartar su da abu mai kyau da hana su kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ba shi da kyau kuma ya hana a aikata shi ko a zacce masa gaba ta gaba ita ce a shukuru ala ni'matil aulad to mun zo ke godiya akan ni'imar yaya godiya akan ni'imar yaya sai muka ce innal aulada ni'matun azima wallahi yaya ni'ima ce mai girma ka je ka tambayi wanda bai da ‘ya'ya ya yake ji ya yake ji a ransa yi aure yi aure yi aure amma Allah bai azurta shi da haihuwa ba ya yake ji bahaushe yana da wani karin magana da yake faɗi yana cewa idan mutum ya cika korafi sai bahaushe ya ce ka cika korafi kamar tsohuwar da ta haihu kamar matar da tsufa ba ta haihu ba kaga abin da bahaushe yake nunawa yana nuna cikin mutanen da suke da damuwa suke da ciwon zuciya suke da kwafa a rayuwarsu akwai matar da aka ce ta kai matsayin da ta daina haihuwa amma ko bata taɓa haihuwa ba ta kai mataki na yanke tsammani yadda Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisha'ikum to al ya isat waɗanda suka yanke kauna ba za su haihu ba to tana ɗaya daga cikin mutane masu kwafa masu masu masu masu masu masu masu kunshi a zuciyarsu da damuwa to ni'ima ce babba haihuwa wahibatun jasima kuma wata kyauta ce wacce take mai girma da Allah madaukakin sarki yake faɗi yake yake shi yasa yake cewa lillahi ma fi sama lillahi mulku samawati wal ard lalle mulkin sama da ƙasa na Allah mulkin sama da ƙasa na Allah ne ji yadda Allah ya buɗe aya lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa na Allah ya khluqu ma yasha shi yake halitta abin da ya ga dama duk abin da ka gani na duniyar nan Allah ne ya halicce shi kuma shi ya ga dama ya halicce shi yadda ya ga dama ya habu liman yasha'u inasa Allah madaukakin sarki yana kyauta ga wanda ya ga dama sai ya bashi inasa ya bashi 'ya'ya mata sai aka fara gabatar da 'ya'ya mata sannan akwai wata nukta badi'a larabawa a lokacin da alkur'ani ya sauka suna kin 'ya'ya mata ba sa son su ba sa son su to shi yasa sai Allah ya fara faɗin su ya habu liman ya sha'u inasan Allah madaukakin sarki yana kyautar 'ya'ya mata ga waɗanda sai kuma Allah ya sa su a matsayin inasan wato ku ba ku san su ba يحب لمن يشاء إناثا أي أنتم العرب لا تعرفون الإناث وما فيهن من بركات وخيرات وأنهن نعم من الله تعالى وهبات عظيمات جسيمات بقسم واي وشي ساسي الله شي يهب لمن يشاء إناثا ألا ينا بعد كوتر يا ماتا يا ماتا ga wanda yake so wa ya habu liman ya sha'u zukur sannan Allah maɗaukakin sarki yana kyautar ‘ya'ya maza ‘ya'ya maza maza da kuka san su kuke san su to Allah maɗaukakin sarki yana kyautar su ga wanda ya ga dama أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وكما ألا مدوك جنسكي يشاكدا يحدى ممتو ذكرانا وإناثا يحدى مزا دماتا يحدى ممتو يا مزا دماتا ويجعل من يشاء عقيما sannan Allah madaukakin sarki in ya ga dama kun sai sanya wani ya zama juya ya zama bakarare ya zama bai haihuwa ko namijin ya zama bai haihuwa a je duk asibitin da za a je kuma ba za a mishi magani ba ko kuma Allah ya sanya matar ta zama ba ta haihuwa juya ce duk asibitin duniyar nan da za a je ba za ta haihu ba ba za ta haihu ba za ta haihu ba al-imam ibn atiyya rahmatullahi alaihi yana da batu da ya akan wannan ayar a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz har ya kawo magana ɗaya daga cikin magabata yake cewa magabata sun kasance suna cewa inna min yumnil mar'ati an tabda fi iladiha bi al'unsa yace daga cikin albarka ya mace haka magabata suke faɗi cikin alamar da ke nuna cewa mace ne albarka ce in ta tashi haihuwa ta fara haihuwar ‘ya'ya mata ta fara haihuwar ‘ya mace magabata suna faɗin wannan magana cewa alama ce ta albarka ‘ya mace idan ta tashi haihuwar ta ta fa'ani sai ta haifi ‘ya mace alama ce ta albarka in ji magabatanmu na kwari so da ka Allah madaukakin sarki ya ce ya kasa mutane gida hudu akwai man ya habu lahu al'inasa akwai man ya habu lahu Allahu ta'ala azzukura akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki kuma ya habu lahum azzukuwan wal inas akwai kuma man ya ja'aluhu aqiman akwai waɗanda Allah ke ba su zallar 'ya'ya mata akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ke ba su zallar 'ya'ya maza akwai waɗanda Allah ke cakuɗa musu maza da mata akwai waɗanda Allah madaukakin sarki kuma yake ba su su zama bakararai a cikin abin da malamai suke faɗi wallahu alam in sun tashi sai su buga misali sai su ce na farkon annabin Allah Lut annabin Allah Lut sukan faɗi wannan maganar ko da ba ta da sanadi amma dai sun kalli hasken aya ne da Allah maɗaukakin sarki ke cewa haƙula ibanati hunna a faharu da ga ‘ya'yana nan mata ku da kuke sha'awar ‘ya'ya maza to ga ‘ya'yana nan mata ku aure su mana hunna a faharu da su ne suka fi tsarki a gare ku har suka ba shi amsa suka ce laqad alimta ma da na fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san mu ba mu bukata ‘ya'ya matanka to to annabi lut alaihi salam sannan wa yahabu liman yasha'u dhukur malamai sukan buga misali sai su ce kai ibrahim amma annabi ibrahim alaihi salam shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa maza zalla ya bashi isma'il sannan ya bashi ishaq sannan wa min wara ishaq yaqub ya bashi jita yaqub sannan na uku sai su buga misali da annabin mu sallallahu alaihi wa sallam waye shine au yuzawijuhum dhukrana wa inatan Allah ya ba manzon sama ƴaƴa bakwai guda hudu mata guda uku maza au yuzawijuhum dhukrana wa inatan sannan sai na hudu wa yaj'al man yasha wa qiman suna buga misali sai su ce ka Isa wa Zakariya ka Isa wa Yahya afwan sai su ce kama annabi isa alaihi salam allah bai sa shi ya haihu ba haka nan kaman ya haya dan uwansa shi ma allah bai sa shi ya haihu ba wannan maganganu ne su ma masu hikima kuma misalai ne manya manya so da ka ashe kenan samun yaya ni'ima ce babba shi yasa za mu ga annabawan da suka daɗe ba su haihu sun yi addu'a sun yi addu'a annabi ibrahim ya dade bai haihu malaman sira suna faɗi sun ce sai da annabi ibrahim alaihi salam ya kai shekara ɗari da ashirin bai haihu ba matarsa kuma ta kai shekara casa'in ba ta haihu ba ya rika addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba wannan addu'ar zakariya ce haka annabi zakariya alaihi salam shi ma wannan addu'a yayi insha Allah rabbi habli min as-salihin ya Allah ka bani kyauta daga cikin ‘ya'ya na gari to tabbas ‘yan uwa ‘ya'ya ni'ima ni'ima ne babba da Allah maɗaukacin sarki yake ma bawa domin ya gwada shi ya ga a yashkur am ya zai gode ko zai butulci Allah ka ba mu ikon godiya a game da wannan ni'ima da ka mana ta ‘ya'ya ya Allah maɗaukacin sarki ka ba mu cin gajiyarta ka ba mu ikon gode maka ka ba mu ikon amfani da wannan ni'ima ta yadda kake so kuma ka yadda sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh